الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين ci gaban bayani a cikin littafin muktasar na sahih imam muslim tarihin al-hafiz zakiyuddin abdul azim ibn abdul qawi al-munzir ya muna 22 ga watan rabiul thani hijiran manzon sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da 25 ga watan goma shekara ta 2024 miladiya ta annabi isa alayhi salatu wassalam muna nan cikin kitabu as-sala littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen sallah a darasin da ya gabata mun karanta hadisin Aisha radiyallahu anha karkashin babu ma ya kudu aljawari da miki yana cikin abinnan al'ida kenan abinnan da ya matar zama da al'ida yanzu salatu al-musafir salatu al-musafir shi ne rakam na takwas babu al'awwal قصر صلاة المسافر في الأمر المسافر نكتة المسافر shine kishiya alhadir alhadir wanda ke zaune gida almusafir wanda ya bar gidan shi take bisa hali na tafiya to a wajen sallah suna da hukunce-hukunce kamar da zuwa cikin aisha da zai dawo ana ce farkon al'amari ya kasance an farlanta sallah raka a biyu raka a biyu raka a biyu raka a biyu in bacin sallar su bayan da sallan magarba ko ko kuma bacin sallan magarba ma dai za a ce da sallar magarba ita wikiru wikirin na hajji sai aka cika salla a zuwa sai aka mela taraka a hudu da hata aka mela taraka a hudu sha'i aka mela taraka a hudu sai ta magarba ta tabbata a karaka a uku sannan su bani ita saboda ana tsawai da karatu a cikinta ita ta wajen sama a karaka nan guda biyu karaka sallar musafiri kasuru shi ne wannan rubabiyya sai ya kasuru ɗinta sai ya mai da ta tunadiyya ta zama raka a guda biyu shi ne ma ya ce babu kasuru salatin musafir fil amni babu halaccin al-musafir matafiyi zai yi kafin na sallah zai takaita rakamomin sallah fil'aun ba sai yana jin tsoro ba a cikin tariyar ma da yana da kwanciyar hankali yana da abin cikin zaman lafiya ba wani abu da ya tada mishi hankali عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال قلت لعمر بن الخطاب wannan mutum ya haya da umayya da Allah ta tabbata a gare shi ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ce man Umar bin Khattab falaita alaikum junahun an taqtiru min as-salati min shakkin an yake na kuma da dina kabaru min al-kafirin kanu da kuma aduwan mubina an-nisa aya ta 101 yace ba kada aminan nan na aya zahirinta irin yankin an yankin na kuma sabina sabaru har ce falaita alaikun jina ba ku da laifi an tafsiru min salati ku kasarar sallah ya kawo in shafiya in shirkin an yankin na kuma sabina sabaru amma sai kun tsoron kada ka kare su jine ku ce bukatar aminan nasu ku ce da can da kwai tsoro yanzu mutane sun samu zaman lahiya wa kala hajjintu mimma hajjinta min kuma bin fata bai ce wannan mutum ya alayi ne mayya ya ce na yi mamaki irin yadda ka yi mamaki wasu an tura su lafi lafi lama an zara da ita mai mazan lafi lafi lama game da ma'anar wannan aya ba kala sadakatun da sadakan lawa ya alaikun faru sadakata ce ai wannan magana ta faru sadaka ce wanda allah ya yi mafi allah ya tausaya mafi saboda asafar ta ta hatu min al'azab ita tafiya wani yanki ne na azaba abinda mutum ya saba cikin zaman gida da sai ya kasance yana cikin ranar da ya ba zai samu dama mai wannan abin ba saboda haka dai Allah ya ji tausayin ku sai muku sadaka kan su yi sadaka ta sauran ku karbi sadaka Allah saboda haka kasar rukusa shi rukusa shi daga cikin rukas na wannan addini na musulunci sauran ku mulkar da zama ya tabbata cewa inda yana cikin halin tafiya ne yana yin kasar ne ba a cika sallah wannan shi ne sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan lalle wannan zahirin aya yana nuna sai in ana jin tsoro farkon al'amari ke da karshe sai Allah ya maka rangwame ko da ba jin tsoro sai ku yi kasar matuƙar dai mutum yana cikin halin tariya zai yi kasar na sallah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayani karkashin wannan hadisi النبي عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم حضر أربعا kamar hadisan da zai bayani can farkon wannan wannan babi na Aisha hadisan Abdullah na Abu Bakr Allah ya fallanta sallah a sa a bisa Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam da hadar idan mutum yana zaune a gida har ba raka a hudu wannan salloli rubaniya da zo da asir da isha ba bi sabar raka ta yi da yana cikin halin tariya abinda aka fallanta mashi shine raka a daya sai raka a biyu sai ya kasar shi ba fi da sauƙi raka a sannan in ya kasance ma a cikin tsoro ne ga makiya ana jin tsoronsu da kudin da ya halitta raka a guda mutum sai ya raka a guda wannan hadisi ya zo ya tabbata kun malamai su nuna ingancin shi ma'ana liman ana nufin ne idan mutum yana idan ana sallah da liman yawwa وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولئك صلاة الخوف أنا tunda cikin halin tariya ne liman zai yi kasu shi kasar nan kaifiyar sallatar da aka rawaito an rawaito ta da sigogi daban-daban da bari cikin sigogi idan a zuwa ce ko la'asar kasar da shi ne raka a guda liman yana ya tsallaci raka a guda da jama'a ta warko za a kafa mutane zuwa abin jama'a biyu ta'ifa idan zai tsallaci raka a guda da jama'a guda in ya tsallaci raka a guda da ita sai ta yi baya ta wancan wadda take tsaron makiya sai ta yi gaba sai a tsallaci raka a ta biyu tare da ita to shi liman sallaci ta ce nan zai zauna sai ya tayya ke nan sai ya sallama ya yi kasar sallaci ya raka a guda biyu su ma mu da ta'ifa ta farko da ta'ifa ta biyu a wata ruwa ta mu za su ta cika sallah ko da ta'ifa za su sallaci raka a guda guda da kanta sai ta cika wannan sallah akwai hadisin da ya zo a kan cewa ma ba sai sun cika shi ne nan ma'anar wasu da sauki raka'a ba sai sun cika shi liman zai sallaci raka'a guda biyu da kowace tarifa ta kuma kowace tarifa raka'a nan guda da za su sallata tare da liman shi ke na ta wadata a sai ya yi abin nan ba sai sun cika raka'a nan guda guda wanda mafi yawan riwayoyi zuwa kan cewa zai sun cika shi ne ma'anar wasu da sauƙi raka a can yana kaga talata marakin harba a raka a filhabar wasu safar raka a tsaye wasu da sauƙi raka idan ma a tsoro ne zai kasance raka a ɗaya babu ma ta kusa rufiyin salatu min safar عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينه اربعا انس بن مالك قال لا تفتح بريش سياسه لا الظهر a garin madina gabanin manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya fita yana da niyyar fita amma lokacin yana cikin gari da ya tsallace a zuwan raka a guda hudu zai je wajen aikin hajji ne a sallaitu ma'a wal asra fi bilhulaifa raka a ta yi lokacin suna gama tsalla abin sai suka yi to ta masu niyyar tafiya suna kawowa mikati na ali almadina wurin da suke yin harma da aikin hajji mikat almakani shi ne ake kira bilhulaifa a lokacin nan sai manzo Allah ta zama ta sai sallar da hasan ta wannan yin sai manzo Allah ta zama ya kasar wanda yana daga inda mutum ya fito ya baro garin su yawwa ya tabo ka hanya sallah ta kama shi ba zai yi kasar amma ba a yi kasar daga gida in ana gida ko ana da niyyar abinda cika sallah da shi sai an yi ruwan duka hanya a lokacin da za a fara yin kasar wannan shi ne sannar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da wannan hadisi na Abu Malik yake nuna babun kasar salatu bil hajj wannan bai da bayani akan takaita sallah a cikin tafiya ta aikin hajj عن انس بن مالك رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله من المدينه الى مكه من نزل من زار المعركه في اهل المدينه وعلى مكه وصلى ركعتين ركعتين حتى رجع وقال الله تكنت روحي انا ان اكل ركعه بي بي بي بي har manzan Allah za su dawo garin Makka. Fakultu kama kama ne Makka, rawar na ya tambayi anas kwanakin da manzan allah salatu ya yi a maka kala ashirin da shi ya kwana goma fi riwaya da karari na minar madina ta yi da hajji wannan da ya ta yi a tarihin hajji za a ta da kwana goma amma da cika sallah yana yin kasar nan kasaro idan mutum zai kwana goma ko kwana ashirin ko ma tsani matuka dai ba ya ji da niyyar abin nan gari ne zai zauna ba to zai yi kasarin na wannan shine sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babun kasar salatu bi minan a wajen aikin haji a mina a yawon minan wannan kwanaki wanda ake yi na mina a nufin umar radiyallahu anhu ma kala sannan da bisa bi minan salatar musafir wanda allah salatu ya yi kasar a zaman shi na mina wa abubakar akan abubakar da siddiq wa umar da umar bin khattab wa usman da Usman bin Affan samani sinina aw kala sitti sinina a lokacin halifancin shekara takwas ko ko shekara shidda wanda ya nuna kenan kashe Usman bin Affan ya cika sallah kala hausun yani ibn Hazm Hazm ibn Hazm yace wa kana ibn Umar yusalli bi minan Allah na mu da aka dace yana yin sallah a mina raka'atai ne duka ya raka'a biyu biyu in ma ya ati firashahu idan da daddare ke idan yi wannan sallah to ba yin sallah ta kiyamun laili ko ta nafila sai je kwanta fa kuntu ai am law sallaita ba'daha raka'atayn sai su da ce ya ammi na ma a ce ka kada raka a guda biyu bayan wannan kasar wanda aka yi da na dandalar isha kala laufa hantu da atmantu salat ce inda bayan na yi kasar zan koma yin sallar na fila ni zai hana ba sai in cika sallar baki dai ba ya yi haka sauki da kyau da ba abin nan matafiyin masu ya shagarta da sallolin da ya kasance yana gida na in ka ɗebe raka a talfajir ta ce aka nuna manzana islamu yana kiyaye ya fi tsananin kiyaye ta sai ka wujiri imar da ba wajibi ba ne manzana islamu zama a cikin yanayin tafiya ma yana yin wutiri babu jami'i bai na asalatai da fi safar wannan babin da ya bayanin bayan kasro yana daga cikin hukunce-hukuncen sallan matafiyi zai iya haɗa su sallah wadda ke da ishirage a cikin lokaci ana iya haɗa sallolin guda biyu ko a yi su cikin sallah ta warko cikin lokacin sallah warko ko a yi su cikin lokacin sallah ta ƙarshe a yi jan mutu fadiyu ko jan mutu ake duka wanda ya tabbata a sunar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ana da su da maliki wa sallallahu anhu wanda bi sallallahu sallama za a ajjila za a ajjila alaihi as-safar wa akhiru az-zuhr ila awwal waqti al-asr manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance za a yi da alaihi safar idan yana gaugawa a tahiyya ya akhiru zuhur takan jinkirta sallah a zuhur yana tahiyya an dauko tahiyya ana jin dadin tahiyya kuma ga shi lokacin azhur yayi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya akhiru sai ya ci gaba da tahiyya shi ba ya tsayawa yawan nan sallah a zuhur a lokacin ya salla a zuwa a wannan lokacin sai ci gaba da tahiyar shi ila awwali waqti al-asr sai bayan abin lokacin da asar farkon shi ya shiga wa yajma'u bainahuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsaya sai ya haɗa wannan salloli guda dukkan sai ya kasararsu kowacin ta yi da raka a biyu raka a biyu ya ka sallame wannan sai a tashi a tare a yi kama ta warko da a mata kiran sallah na an tsaya sannan a yi kama a yi ta farko sannan kuma bayan sallame sai a tashi a sake wata ikama sai a yi raka guda biyu sallar karshe ita ce ta la'asar amma sharadi sai an ware gabatar da azuhur a kan la'asar ita yake ko farkon lokacin la'asar wai akhirin maghrib hatta yajma'a bainahuma wa bainal isha dan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama bayan ya yi malar asar ya fara tafiya lokacin magariba ya yi suna son su kai wani wuri wani zango wanda za su tsayawa su kwana a wurin suna ganin idan suka tsaya tsallan magariba da za ta ɗaukar masu lokaci za a fata lokaci sannan kuma a ce a je a ci gaba da tafiya kuma ba nan za a tsayawa ba sun manzo Allah bai sai a yi magariba sai a ci gaba da tafiya sai an lokacin sallar isha'i yayi an kai wurin da ake son a tsaya a yadda zango a kwana a wurin sai manzo Allah ya tsaya nan sai a yi alwala sai a yi jami'i na sallar azur sai sallar magariba da sallah sallar isha'i shi ne riba shabam na lokacin da jajajen na alamar faduwar rana ya fashe alamar lokacin da lokacin sallar isha'i ya yi shi ne mai baibubati a shafa lokacin da shafa jajajen faduwar rana ta kasance ya faku ba a gane shi wannan nau'i na jami'i duk wani nau'i ne na jami'i jamu jamu ta akhir ne ba ki ɗayan shi dukkan jami'in jamu ta akhir ne inda ko da yake a kishiye shi kuma ya halitta bisa halin abin nan tahiya za a fara tahiya lokacin sallah a zuhur ya yi ana ganin aka fara tahiyar na har la'asar za ta zuba abin nan ba to sai a yi a zuhur sai a yi la'asar wanda yake sai a ci gaba da tahiya ba za a tsaya ba sai yan magarba ta yi magarba ta sai a tsaya kuma a yi magarba idan nan za a zamnawa ba za a yi ishari ba sai lokacin ishari ya yi domin kuma so ake a ci gaba da tafiya nan amma ana ya da magarba da ishari in ya kasance lokacin ishari zai yi ana bisa hanya ana tafiya wanda duka musulunci abin nan addinin musulunci ya tanadi wannan saboda inda dina yusrun addinin musulunci addini ne mai sauki shi sa aka saukaka da shi kasaro da shi jami'in da duka wani nau'i ne na kawo matani sauki a cikin halin shi na tafiya babun aljama'u bainas salatai da fil hadar wannan babu zai nuna cewa ana yin jami'i inda yake muna cikin salatu al-musafir ko yawo munasaba ta jami'i da aka kawo can ya sama da ya kulla wannan babu babun aljamu bayna salataini fil hadar an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala jama'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayna zuhri wal asri wal maghrib wal isha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsakanin azhur da asr kuma ya hada tsakanin magriba da isha bil madinati al madina fi ghairi khawfin wala matarin a mafi yawa wanda dan ya kasance da kwai tsoro makiya suna nan sun wajen gari wato ana jin abin nan ana jin tsoron su kawo hari kamar aka shigantu da sallah to sai a yi jam'i ana yin jam'i saboda tsoro wala matar saboda ruwa ana yin jam'i saboda ruwa ruwa ko da ya kasance da zulma da duhu da tabo ti ko ko ya kasance da sanyi ma wani lokaci sanyin damuna ko na abin yi wani da ana yin jami'i saboda waɗannan dalilan sai dai na abdullahi dan abbas sai ya kore ya ce da gaire kawafin wala matarin duk babu waɗannan dalilan wanda ke sa a yi jami'i ko na ruwan ko na tabo tare da duhu ko na tsananin sanyi da sauransu duk babu su fi hadisi wakil faqala qultu li ibn abbas wakil yace da nace ma abdullah dan abbas lima fa'ala zalika ya aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ta wannan alhali a zaman gida ba a saba ganin a yi jam'i ba sai tare da wani dalilin da zai sa a yi jam'i kala kai la rija mata ji manzo Allah sallallahu ya yi wannan ne dan kare ya sanya ma al'umma shi kunci kan ya sanya mata takura shi yasa ya aikata wannan fa fi hadisi abi muawiya ila ibn abbas ma arada ila zalika aka ce ma abdullah dan abbas rawan hadisi manzo Allah da ya aikata wannan wanda yake sabanin abin da aka saba gani a saba ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a zaman gida ya yi jami'i da salloli ba tare da wani dalili ni yasa ya aikata wannan kala arada Allah ya furija ummata sai ka wannan lafazin duka lafazin dai ɗebewa harajin yanzu Allah ya yi wannan ne domin ɗebe haraji dama shi kuma jami'i ana shi ne don ɗebe kunci haka ce an yi ruwa ga tsananin sanyi ga duhu ga tabo an yi sallan magariba ka koma gida kuma lokacin sallar shayi ka hito kaga da kwai da kwai abin da kwai kunci yawwa sai aka aka ce ai jam saboda dauke ma abin nan a dauke ma mutane wannan kuncin za Allah ya yi wannan jami'i kuma ita ba wannan dalilan saboda dauke kunci wannan ba yi ba za a wuce ba mu limamanmu na yanzu ba za su yi wannan ba da dai wannan manzala ta ya taɓa yi don ba wai yana dawama a kan yin haka nan ba abin da dai ya kamata a fahimta game da wannan hadisin bai kamata a dinga samun sabani ba tsakanin liman da mamu game da idan liman yana ganin kamar shi ya kamata a yi jami'i kila ma mu suna ganin bai kamata ba kawai kamata ya su bi shi su bi shi ba abin a sai a yi ta wani abin nan ba ne ba su bi shi sai a yi jam na saboda gashi manzan Allah salasta mai haka tanci ya yi wannan saboda ɗibe kunci liman yana da haƙƙin da ya kamata ma musu ganga abin nan lashi nan kamata a nan tana dai da koyi abin da yana gani abin nan shi sai a mashi da'a sai a bi shi a jan aka yi jan kuwa sai dama abin a misali ana ruwa wasu na ganin ruwan kila ba zai abin nan ba ko ba abin nan ba ga alama shi na an wara ba abin nan jan hadarin ana ganin ko ya ya bai irin ne ba zai tabbata ba da sauransu ruwan ba zai sauka da sauransu ba liman yake ganin bari ya yi jami ko da kai kana da ra'ayin kana ga to kawai sai ka bi shi sai a yi jami aka yi jami'in kowa sai ya kama gaban shi kenan sai a in an yi ruwan shi kenan amma ba a yi shi ba mai karfi wanda zai zama fitowa zai zama takurawa ne ga jama'a in dai an riga an yi jami'in kowa kama abin na shi kenan bai hana an yi jami'in na abin nan aka yi dabban ba a yi ruwan ba kowa ya zo ya ci gaba da harakokin shi wannan duk bai hana abin nan wallahu ala wa alaihi salam Thank you. na na wanda
samu wani masallaci su sun yi jam'i ko suna jam'i wani wuri kuma ba a yi ba ko kuma akwai wuraren da su kawai dama ba su yin jam'i yawo sai dai haka Yawwa.
yawwa to sai ga sai magarba ta kama shi a wancan masallacin inda ba su jami Yawwa.
sai ya yi magarba da ya zo masallacin da suke jami kuma ya yi isha'i tambayi da kake kenan inda su haɗe ya za su yi jami ne za a da liman biyu ko bayan wanga na biyu ba a bin shi magarba sai dai ya bi shi a yi a yi isha'i tunda dai dama ya riga ya magarba ko koko ana alaga da mata.
na ba wai magana ko bai bin shi ko saboda wani a'a yawa
to bari dai ni babban ci tambayar ba da kyau ba abin da yake yi na kamar ruwan sakin hmm tana abuwa ne ba ina da wuri shi kuma ya yi magariba da can wani wuri yana akwai wani a kan wancan masallaci da wani wani wani da wani kuma na yi magana suna wani cewa ba a san fadin a kan
to yiwuwar ma ya faru ya abin gada shine nake ganin abin gada ya yi sallan magarba a wani wuri su kuma can inda aka yi sallan magarba su ba za ta yi shi ga al'ada ko da da kai dalilin hadewa ba su faya hadewa ba ko kamar da na bayani saboda kila limamin yana ganin bai kamata a hade ba ko yawwa har sai ya zo wani masallaci ya same suna hadewa eh eh eh eh
ya yi wace sallai ya shi
tun da dama ya riga ya magarba sun ya yi magariba Mm.
da wancan Mm. yanzu magana da ka ji ta ce kake tambaya ta haka nan ne na fasil ɗin ko babu abin nan Mm, to gaskiya ban ban yi ta haku a kan wannan ba Ya abin da na sani dai masallacin da kake yin liman zai yi jam'i ka yi jam'i tare da shi Ya bai kamata ba liman yana ganin a yi jam'i kai kuma yana ƙari magarba ka tashi ka rika ka tayar saboda kai kana da ra'ayin ka a yi jam'i saboda irin wannan zai ya kawo rabuwa abin ka Ya, ko shi ne nake nuna ko da ba ka da ra'ayin jam'in kai sai ka yi haƙuri ka bi shi sai a yi jam'i wannan ba ya zama wani abin nan. Eh, amma kuma an ka je wani wuri ka yi sallar ka ta magariba ka zo katar da wani masallaci kuma suna jami karan kila wannan ra'ayin na cewa inda har an raba nan ya ya haku ya latsan lokacin sallar isha'i ta in canza ya koma ya isha'i sai ya koma ya in kuma wani masallacin zai nema inda kila in wannan na kusan sana'a shine jam'i za a ci shi ko ya zurga ya magariba na bai hana ya samu wurin da ba su yi isha'in ba sai ya je sai ya samu ladar jam'i ko Eh, wallahu ala muna ga haka yayi yawa da a ce ya yi magarba can kuma ya zo ya yi wata isha'i na tare da wani limu wanda ba wancan ba wallahu ala na Mm. can ina wanga wannan wannan da tsallake na don me zai hana juna yin magarba da shayi ha? in haka yana son jami sai ya ringa zuwa ne yin magarba shi da shayi kaga sai ya sai sai ya zama daga cikin filafin ko sai ya ta daga cikin sabani Eh, haka ya yi Eh, wasu su ba wai abin nan su kawai dai gani suke jam'in nan wani sau- sauke wani abin nan dai kawai Eh, eh, gani suke tun da an yi jami an kare shi ke nan kutar je ka kama harkokinsa abin nan. Eh, amma in ka je ka wanda ba a yi jami ya ta yi magarba kamata ka jira shi in sha ta sai ka je ka yi sha in ka yi in kuma jami za ka yi ka zo inda ake jami ka yi jami ya yi wallawa babun as-salatu fil rihali fil matar wannan babu dai bayanin halaccin sallah a gidaje Annabi Umar radiyallahu anhu wa annahu nada bis salati fi lailatin zati bardin wa rihin wa matarin Abdullahi dan Umar ya kira sallah a wani dare wanda yake zati bardin dare ne wanda yake da sanyi an yi ruwa a daren kuma idan ya yi sanyi warihin sannan ga iska iska an yi hada da sanyi suna ƙara abin nan wa matarin sannan kuma ga ruwa kwanci a ƙasa an yi ruwa wa kala fi akhir nida'i karshen kiran sallar sai ce ala sallu fi rihali bai hana ko ana cikin irin wannan yanayin na an yi ruwa ga sanyi ga iska ladan yana kusa da masallaci uku yana ma cikin masallacin yana iya kira sallah saboda a sanar da mutane sanar da mutane cewa lokacin sallah ya yi. saboda haka sai ana kira sallah sai a kira sallah an kira sallah sai a kara ala sallu bi halin inda akwai uzuri wanda zai hana ku fito ku zo masallaci ta ce ala saurara sallu bi halin yi sallah a gidajen ala sallu bi halin a kai sau biyu yi sallah a gidajen idan suna da yawa a cikin gidajen sai su yi jami'a cikin gidajensu kuma mutum shi kadai ne zai yi sallar shi shi kadai na kwada yunus da hana ce su wajen jami cikin masallaci sun makala inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya amuru al muazzina bai ta bai da abin tsanani bane ba wannan ba zai sa mutum ma ana cikin ruwa ko da sallar juma'a ce a ce sai ya yi to dole ya zo ya jiki ya zo masallacin juma'a ya samu sallar juma'a wannan addinin musulunci mai sauki ne kaga cewa sallar juma'a lokacin ta yayi kana gida ka yi ta ide shirya ka yi to hadin ya kan kama hawa da zuba ruwa na da karhi sai yi fanci sai ka tsaya gida an kara sallah juma'a ruwan nan bai dauke ba shike nan sai ka sallaci azumi halin ne sai ka yi to ba ruwa ba ra bige ka ya abun ga ɗinka saboda addinin musulunci sauki ke gare shi daga ce kun zama ku a gidajen ku sai ku yi sallah ce inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya amuru mu'azzina idza kanat lailatin baridatin aw za ta matar fi safarin an ya kula yanzu Allah ta rasu ya kasance a cikin tahiya wannan a cikin tahiya ne ba za ka lailatin barida mun kasance yana cikin daji dama kuma daji inda ba da gida gidaje kaga an yi samun sanyi ya kasance dare ne wanda yake mai sanyi kila sanyi da iska da yadda ake mijiya tantana da yadda ta da su ga abin da hau za ta wata aiki koko ga ruwa an yi mutane aka yi sauka kowa zai kama abin musamman ana da yawa domin kowa zai nemi masaukin shi a abin da to sai su kowa zai yi ya sallar shi a inda ya sauka yi safarin a cikin tahiyar an ya kula ko da waɗannan labunan uzurran sa'adu ko da guda aka samu mai ƙarfi yana iya lailatul barida aw za ta matsarin fi safarin sai ce ala sallu fi halikum zala ce ya koyar da mu cewa ku dinga cewa ku yi sallah a gidajen kowa sai ya sallah a gidan shi ba sai ya hito ba saboda yana iya hitowa ya cutu da wannan sanyin uku wannan ruwan ta haske kila ya abin nan ya talaka biya ta kwashe shi a tabi da sababa mashi ji wani ciwo da sauran shi na babun tarkuta na kula da saba wannan babu zai bayan cewa cikin tahiyya ba a yin sallolin na filfili rawati wanda ake na na filfili da sauransu an hausa ibn hatimin kala sahibtu ibn umar yace ya abuci abdullahi dan umar fi tariki makka a wata tafiya wanda suka yi a bisa hanyar makka kala fa sallala da zuhra rak'atayn abdullahi dan umar ya sallaci a zuhra raka'a biya ya kasaranta kuma akbala wa akbala fa akbalna ma'ahu sannan ya ci gaba da tafiya suka tafi tare da shi hatta za a ja'a da halabu a sai da abdullahi ɗan umar ya zo masaukin shi hatta ja a rahalar sai da ya zo masaukin shi wajalasa wajalasa na ma'abu abdullahi da umar ya zauna muka zauna tare da shi ba na min hukun tifatatun na hawa haitu salla sai ya juya wajejen da ya salla bayan ya dawo masaukin shi can inda aka yi sallar nan sai ya juya fara'a na tsankiya sai ya ga mutane ga son wanda ya buru sun tashi sai tsaye suna sallah فقال ما يصنع هؤلاء سيتنبي حاصل بن عاصم ce wa'ancan suka mai suke kuntu yusabbihun sai ai sallar nafila ce suke a tasbihi sallah ce suke ta nafila kare law kuntu musabbihan la atmamtu salati abdullahi dan umar ce zan yi kasuru kuma in sa ana yin sallah ta nafila da a ce zan sa an yi nafila da sai in cika sallah ta mana a cika sallar farilla ayyahi da bayan ka kasafin farilla ka koma kana nafila ya bana afi in ne sahibtu rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan umar yace kun ba ra'ayi bane ba na abuci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda muke tare da kai fi safar atahiyya falan yuzil ala raka'atayn hatta kabara billah manzo Allah ya raka nan guda biyu kasar bayan wata sallah haka ne sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin halin tahiyya Allah ya karɓi rayuwar shi wasalimtu ababakar na zama abokin abubakar a siddiq a cikin tahiyya alam ya zira ala raka a taina abubakar da siddiq bai kara a rakawoyi guda biyu ba hatta kaba da hulla wa allah ka rayuwar shi wasalimtu umara ya ce na yi tafiya tare da mahaifina umar bin khattab falam ya zira ala raka a taina umar bin khattab bai kara ba akan rakawoyi guda biyu ba na kasar ta kaba da wallawa Allah ya karɓi rayuwar shi azza wa jalla sun matsayi ko Usman bin Affan sai sannan na yi tafiya tare da Usman bin Affan da Khalifa Arabi wanda su ne fulafa a rashidina a arba kalam ya zira a raraka a taini bai kara ba shi ma a kan rakawai na guda biyu ta kaba da wallawa Allah ya karɓi rayuwar shi azza wa jalla وقد قال الله تعالى الله يجزيك يا شيخ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حقيقة akwai abun koyi mai kyawu gare ku a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka kasance ba a yin zallan nafila wannan kulafa a rashi ne malina na arba dukkan ba wanda ya yi sallan nafila bayan ya yi kasar na sallah ta farilla kuma Allah madaukakin sarki ya ce da karka da kurfi rasulullahi uswatun hasana yanzu Allah haka ne ga kulaba a rashi irin mahaliyin wanda manzo Allah ta zama ya yi umarni da ayyuko da sunnar su ma abin da suka yi ke nan saba ma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ne in sanin na fila bayan an yi kasar na sallah ta farilla zai mu je babu a shafu ga ranar ta ranar kashin safar babin a tanakulu fi salati ala rahila fi safar wannan babu zai bayanin sallah ala rahila ko ta taguwa a safar a cikin tafiya عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحل عند الله صلى الله عليه وسلم جينا يصلي النافلة بس تعبوا يقول أي وجه لإن توكلت أي وجه توجه لإن توكلت عند الله صلى الله عليه وسلم sai ya abin farko kan mai da adam sai ya kaya fuskanta da ita a kibla sai ya kabbara in ya kabbara shi kenan sai ya karkato da ita jihar da yake sun yi tafiya mai ta tafiya ana sallah yana imani yana kuri yana fajira yana fasa dabba shi wa yi tura a maiya yanzu ala yana wuturi a cikin tafiya wuturi tun da ba wani ba ba farilla ba ce ba yanzu ala yana yin wuturi bisa dabba shi kamar yadda yake yin abin nan wancan tasbihi gashi kenan mazala bayan sallah ce ta farilla ce baya amma yana yi yana kan hanya yana tafiya gaira annahu la yusalli alaiha al-maktuba mazala ta ba ya sallar farilla kusa dabba amma a zuhur da la'asar da magriba da isha bayan ba ya yi kusa dabba sai ya sauka ni sauka sai ya kasa bayan ya kare sannan sai ya hau da dabba shi su gaba da babu za ka yi mamin safarin sallatu mafi raka a ta yi idan mutum ya dawo daga tafiya ko kuma za a zafi idan ya dawo daga tafiya kaka yi sallah raka a guda biyu a masallaci an ja min na abinda da zai dawo a kuma ƙara a rasu ma a zuwa sarari tura dati ya zai min abinda ce ya yi da da maza da sarari a wani yaki a abu ta abi jamali ga kuma shi wanda yake sama a kan shi sai ya yi bai saurin tafiya ba a ya ƙarshe ma gajin kasa tafiya kuma kaji masu lantarki makamman ta wannan dalili yadda bai zo ba tare da manzo Allah sallallahu alaihi manzo Allah ya riga shi zuwa to kadintu bil gadari yawan shi kai da sai ya iso فجئت المسجد يدعو مسلاتي ووجدته على باب المسجد فسأل ذلك زاد عقوبا مسلاتي قال الآن حين قدم الآن حين قدمت قدمت haka ne kuntu na kowa haka ne ta musu kowace nisa haka ne ta ha? yanzu za a ce yanzu al'ana inda karimta lokacin da ka iso misali ma za a ce yanzu ne ka iso ma'ana ha? kalimta ko haka ya so ne abin nan haka nake sai ne bayyata ne yasa nace maka babu wata nisba da ta zo sabanin shi kowa ya samu shi hina din nan ko ha ba su ba su zo ba an can hina ne nake kamar kari ne haka al'ana kalimta ko haka ya kamata ya istifham al'ana kadimta yanzu ne ka yi so za a ke tambaya shi yanzu ne ka yi so kala na kwanta na jami'in ce yi yanzu ne so ya manza da sarki me yasa ce yi jinkiri saboda rakumin shi abin da ya gaji ya ka hanyar kala ba da a jama laka ba za a ce bari rakuminka wadda kun kwamsar da raka a ta yi shiga masallaci ka sallaci raka a guda dama da sinar manzo a gani za a sai umarci shi shi ma da shiga masallaci ya sallaci raka a guda biyu kala farakan da musallai kuma raja ya shiga ya yi salla sannan ya dawo da manzo a gani kawai hadisin da ya nuna ma'ai sai da manzana rakunin ya yi kun daga ba kuma aka ba shi da kudin da rakunin baki da kun jama laka da abin da aka bar mashi da rakunin da kudin baki da to kamar da zuga abin da ɗin murya wadda ke lokacin ya daidai ya kamata ta kai amma bukan da daidai ya labarin ladar inda muka yi kwarakwarai allah gane da mu gyara ba ta wani alkhairi allah biya ma marasa lafiya musulmai allah ba su lafiya da kuma na musulmai allah shi kan su rama dan adalin mai allah mai cika da imani allah ta mu zaman laya da kwanciyar hankali a kasan mu dukkan kasashe na musulmi wani abu da zai da hankali ma allah ya kawo mana da shi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم سبحان